نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا ترى وتا شابيو شكرة تدبو ديا دريهدو da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna darasi na goma sha ɗaya a cikin suratun nur a tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin suratun nur aya ta 31 muna fatan yan uwa kowa ya sha ruwa lafiya kuma Allah ya karbi ibada mu Allah ya rubuta mu cikin waɗanda suka yi azumin arfa karbabbe kuma addu'o'in da muka yi a cikin wannan yini ya Allah ya Allah ya Allah Allah karba mana ka yafe mana kurakuran mu ka ji kan magabatan mu kuma Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi sallar idi gobe da rai da lafiya insha Allah Allah rama bai san cewa za mu yi karatu ba yau wancan satin ya riga mu tashi da ka ya dauka wa yau ba a yin karatu an ba da hutu kuma da mun nace zan gwada imanin yan wannan majalisi ne yau kuma na jarraba na kira shi yana wajen amarya sa kun san da ya sabon aure yau yana ɗakin amarya yana shan ruwa zan ce to a shan ruwa lafiya ga dan uwa malam habib jiya jiya zo daga egypt yana karatu a jami'atul azhar insha Allah da shi zamu yi karatu akan kallon aya ta 30 daidai kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله إن الله خبير بما يصنعون الله مدوكاكين سركي يا ya ba da doka ne ga muminai shi yasa ya bude ayar da cewa a gaya wa muminai masu imani doka ce da ta shafi abinda idan mutum zai gani wanda aka halatta masa da wanda aka haramta masa Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama lilmu'minina ga mu'minai ya guddu min absarihim wato su kame ganinsu wa yahfazu furujahum su kuma kiyaye farjojinsu in an ce mu'minin anan ana nufin muminai maza da muminai mata su kiyaye ganinsu kasu ga abin da Allah bai halatta musu ba sannan kuma su kiyaye farjojinsu kada su yi alaƙar da Allah bai halatta musu ba wannan shi ya fi tsarki a gare su shi ne zalika azka lahum shi ne ya fi wato tsarki a yi atharu liƙulobihim wa an ƙalidinihim shi ya fi tsarki ga ainihin zukatansu da kuma addininsu duk wanda ya kiyaye ganinsa bai rinka ganin abin da Allah ya haramta masa ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai gadan masa da haske a cikin basirarsa kuma Allah Ubangiji zai tsarkake masa zuciyarsa kamar yadda ibn kasir yake faɗa man hafiza basarahu awrasahu Allahu nuran fi basirati duk wanda ya kiyaye ganin sa baya ganin abin da Allah ya haramta to Allah tabaraka ta'ala zai gadan masa da haske a cikin basirarsa kuma lalle Allah mai baku labari ne dangane da abin da kuke aikatawa khabirun bima yasnauna kamar yadda yace a can ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur um, manzan Allah ya faɗa cikin hadisin da imam abu huraira ya ruwaito sallallahu alaihi wasallam كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة an rubuta wa ɗan adam rabonsa na zina Allah ka kare mu kuma kowa sai ya riski wannan kaso nasa ba makawa wanzu Allah ke cewa idan mutum yana yin zina al'ainu tazni fa zinaha an-nazar ko fa zina al'ainaini nazar idan mutum yana yin zina kuma zinar idanuwa guda biyu shine kallo harshe ma yana zina wa zinan lisanin nutq zinan harshe shine mutum ya furci da abin da Allah tabaraka ta'ala bai yadda masa yi ba kunne ma yana zina wa zinal uzunaini al-istima' zinar kunnuwa guda biyu shine su saurari abin da Allah ya haramta musu waliyadu tazni wa zina halbatsh hannu ma yana yin zina zinar hannu shine tabawa Allah ka kare mu wa zina al-yadayn al-batsh kafafuwa ma suna zina wa zina ar-rijlayn al-khuta zinar kafafuwa guda biyu shine takawa wan nafsu tamanna wa tashtahi ko ta tamanna wa tashtahi ran dan adam yana yin buri kuma yana yin sha'awa wal farju yusaddiqu dhalika aw yukaththibu farji kuma shike gaskata haka ko ya kareta wannan hadisin bukhari ne kashi mu'allaq imam muslim ya kashi da isnadin sa cikakke kamar yadda bayani ya gabata um magabatanmu na kwarai malam saboda tsabar kiyayewa kallo kuma da jin tsoron kada mutum ya fada cikin wannan ayar ko mutum ne aka same shi namiji mai kyakkyawar halitta ba shi da gemu wanda in ya daura dan kwali za a iya cewa mace ce ko ya saka hijabi za a iya cewa mace ce amrat ake cewa mai shafaffen haɓa babu alamar gashin baki ko gemu a tattare da shi to kura masa ido suka ce haramun ne ba a so a yi ta kallonsa saboda ya yi kama da mace wannan salam magabata na kwarai suna yin haka kuma da yawansu wato sun tsananta haka a haramta ko hana kallon wanda yake ana ce da shi wato amrat um, manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi kowace rai kowace idanuwa sai ta yi kuka ranar tashin alkiyama illa ainan ghaddat an maharimillah sai dai idan da ya kiyaye daga abin da Allah ya haramta wa ainan sahirat fi sabilillah da idon da ta ƙi yin bacci saboda Allah tana ta sallah ana ta karatun alkurani da ita amma in ba in ba idon da ya sifantu da wannan sifa ba wallahi kowane ido ne sai ya yi kuka ran tashi alkiyama so wannan aya da malam ya karanta mana amrun ne min Allah tabaraka wa ta'ala li ibadihi almu'minin umarni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinsa mu'minai an yaghuddu min absarihim amma harrama amma hurima alaihim su kiyaye ganinsu daga abin da aka haramta ba a ce karka kalla ba ka kalla amma abin da Allah ya halatta ma ka kalla wallahi malam da yawa daga cikinmu akwai waɗanda za su shiga wuta saboda idansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da idan ka yi ta kalla babu birki abin da idan ka yi ta kalla babu rariya ka halatta wa kanka ganin komai kamar yadda za ka tausaya wa wasu daga cikinmu komai kallo suke yi babu abin da ba sa kalla aka ɗauki hoton wasu mutane suna zama a gindin wani masallaci ba sani ba kaga tonon asiri tun daga nan duniya kafin lahira ustazai ne da an kira sallah suna cikin masallaci da an yi sallama za su fito waje amma masallacin yana bakin hanya ne don haka mata suna wucewa ta masallacin akwai ɗalibai mata a masallacin ba su sani ba ashe dandali ne suke da shi na kallon matan mutane zaran mata sun zo za su shiga makaranta ko masallaci sai su zo su kafa teburansu bencinansu suna zaune kamar hira suke yi wani ma har kama shi aka ya rike waya haka aga in mutum yana waya sai rinka haka kamar magana yake amma wani abu yake kallo ashe mata suke kallo ba su san ba an gane su wani ya je ya dauki hotonsu rana farko rana ta biyu kullum wato abin tausayin shine mutumin da ya zo masallaci da sunan waya zo ibada kullum yana zuwa wani masallaci da sunan yana roƙon Allah yana kaza amma yana lalata addininsa akwai waɗanda sun halatta wa kansu ganin mata a makarantu ganin mata a ofisoshin gwamnati ganin mata a kasuwanni ganin mata a wuraren sana'a ganin mata a garuruka a tarurruka a bukukuwa da sauransu namiji ya je shiga tsakiyar mata yana kallon su kallo na sha'awa kallo na kurewa wani ma har ya kai ga sa hannu ya rike ta to shi yasa annabi ya ce ido yana zina zinar ido shine kura ido da kallo hannu ma yana zina duk wanda ya sa hannu ya taba matar da ba tasa ba wallahi sai Allah ya masa azaba in bai tuba ba kafa ita ma ta tattaka ta je inda za a yi tsayar farjin mutum shi zai gaskata haka ko ya karya ta haka so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kame ganin su yau mutane sun mai da wayoyinsu halal wayoyi abubuwan da suke cikin wayoyin mutane malam ba daɗin gani abubuwa malam na barna na ta'adi malam wato hotuna na tsiya na rashin tsoron Allah kuma wasu wallahi za gansu kamar da addini amma in ka buɗe wayar mutum kaga irin hotunan mata da yake tarawa ya kalla imori wata tsirara wata kaza wata kaza haka kawai zai zauna yana buɗewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ganin waya da ganin waje wallahi uwarsu dai ubansu daya kuma wallahi ina shaida muku akwai hisabi akwai tambaya akai ina fata ana fahimta Allah ya umarci mutane imam ibn kasir ya ce fala yanzuru illa ma abaha lahum an-nazru ilayhi fala yanzuru illa ila ma abaha Allah lahum an-nazru ilayhi bai halatta mutum musulmi ya ga wani abu sai abin da aka halatta masa ya gani kuma Allah ya umarci mu'minai su kiyaye ga dukkan abin da yake na haram ne idan har ya Allah ya kaddara idan ka yi fada kwatsam ka je ka ga abin da Allah tabaraka ta'ala bai so ka gani ko abin da Allah bai yadda ka gani ba to wannan an yi maka afuwa a kai sai ka ce Allahumma inna hadha munkarun fala arda ya ubangiji wannan abin ki ne ban yadda da shi ba kuma ba na so jarir ibn abdullahi al-bajali ya ruwaito hadisi ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi sallama an nazaratul fuja akan kallo irin unexpected kallo shine nazaratul fuja kwatsam kana bude idanka ko kwatsam kana kallo ko kwatsam kana tuka mota kana kallon gaban ka sai ga mace ta zo ko kwatsam kana ofishinka ko kwatsam kana kasuwa ko akwai dai gani dai da ba wai kayi niyya ne ka ga da niyya ka kalli matar ba to wannan manzo Allah ya ce nazaratul fuja'a idan mutum ya irin wannan kallo na kwatsam to ya juyar da kansa fa amarahu ko ya ce fa amarani an an an usrifa basri ko an usrifa basri ya umarce ni yace in juyar da kallo na to yanzu kaga abun ba wato mutum ma zai zauna ma yana kallon yana kallon labarai da mata suke yana kallon network yana kallon aljazira yana kallon wacece kuma mace ce za ta zauna tsirara ba dan kwali ga kirjinta a fili ga alamomin duk fitina a fili mutum yana zaune a falonsa yana shan ac yana dukansa yana jin cewa halal yake amma duk waɗannan abubuwan wallahi sai Allah ya tambaye mu kuma su yahudawa kafirai sun san abin da zai halakar da mu shi yasa duk wacce za ga tana yin labari a gidan talabishin ko na ƙasa ko na jiha ko na duniya gaba ɗaya to sai kaga ta yi abin da za ta jawo hankalin mutane a sha'awata an fi son a samu kyakkyawa saboda wata dankyanta wani zai zo ya kalle ta an fi son a samu mai murya mai karya murya ko mai yin yawanci za ku ga ma'aikata gidajen rediyo mata in dai ma'aikaciyar rediyo ne mace in dai tana labarai za ku ji muryarta da zaƙi kaji ya kada ka yace kwarai kuwa sai an musu interview wallahi ba sa zuwa su je dauki mai murya ba sa dauka sai sun samu mai murya mai zaƙi sosai mai ɗaukan hankali wadda ko ba ka sha'awa ka ji labaran in dai ka ji ta ta fara magana ita ce sai ka ce ai ba na iya tsallake labaran wance ai sun gama da kai haka suke yi to haka a gidan talabishin nan duk wacce za a ban nan ko tsohuwa ne sai an bata miliyoyin kuɗi da za ta rinka gyara jikinta ta yi ta abubuwa a yi ta cushe-cushe da shafe-shafe da makale-makale da rataye-rataye da goge-goge don me don ka ganta ka yi sha'awa ka ji daɗi amma kuma ta fi ƙarfinka haka ne malam to wallahi wannan duk makirci ne na yahudu kuma wallahi duka waɗannan abubuwan na tabbatar muku akwai tambaya sai mu san yadda za mu yi ko a ɗakin kaba ne ka buɗe talabishin ka je ka ga wata mace tsirara kana kallonta wallahi sai Allah ya kama ka to balanta wadda ake turo mana a wayoyi da sauransu yanzu fa mace fa yarinya musulma fa haka kawai za ta kwabe ta gyara jikinta ta ɗauki waya ta ɗauki hotonta ta zari ido ta yi dariya ha ta yi haka ta yi ko ba haka bane ba kala kala haka suke yi ta ɗauki wannan ta gefanta sai ta kalli haka sai tas sai ta ɗauka sai ta juya haka ta kalli gabanta ta tas ta ɗauka sai ta cire gashinta ta ɗauki tsakiyar kan ta ɗauki can ta ɗauki can duk ta haɗa wannan hotunan sai ta rinka sakin su a status ɗinta wataƙila yarka ce ko kuma ta tura shi a facebook haka kawai sai ka ga yarinya galleliya ta ɗauki hoto ta sake shi a pejinta a facebook sauka ƙasa ka ga mayu masu comment wallahi kuma wataƙila ƙarya ne ba haka take ba a hoton ba haka take ba gyaggyarawa ta yi dan a hoto ne ba abin da baki kirin ma zai iya zama fari sol to duka waɗannan abubuwan da muke ta kalla yau da gobe yana accumulating yana da karuwa yana taruwa wallahi sai Allah ya tambaya kai shi yasa wani dattijo wani dattijo sai yake cewa ya ce ai wannan zamanin ba za su taba mutuwa da idansu ba ya ce duk ɗan wannan zamani in dai kana da waya to in Allah ya saya da ba za ka mutu da idan ka gau ba kuma wallahi yawanci idanuwan ba su da kyau ka san me yasa yawan kallon wannan abu wannan hasken da kake gani reflection din na hasken nan wallahi mala yana da illa ba karama ba kashe ido yake ba abin da yake kashe idan mutum wato irin wannan hasken wayar kuma yanzu ta zamani an yi ta da haske sai ka kara ka rage to ba waya ba ma da can ma da ake yawan kallon kwamfuta duk wanda yake a ofis kullum kwamfuta ne a gabansa to kawai kai masa albishir da daukan gilas wata rana na je gurin wani mai abin din ido likita haka ana ce a dan dudduba mun da idan nan nawa ni na ga wasu abubuwan ba na iya ganin su ya ce ai akwai damuwa na farko dai shekaru kana ƙara shekaru ganin ka yana da raguwa duk wanda ya shekara arba'in to ya kimtsa ai kwarai da gaske kwarai da gaske ya kimtsa ko musamman wanda yake rayuwa a birni idansa ya fi tafiya da wuri saboda ababen kallon da suke lalata idan sun fi yawa amma na ƙauye yana cikin itacuwa yana cikin natural abubuwa wannan koren abu ganin itace kore yana ƙara mutum lafiyar ido da ƙarfin ido sannan kuma ya ce ai kana da waya ko e ai duk wanda yake ganin waya kullum fa sai ka bude ta wai dan ma wasu wayoyin manya ana dan ja haka a dan sa aikiya yanzu ga waya ta nan gashi nan gashi nan baturen ya ce aikiya gashi nan ina sawa ya dan rage ashe yana da illa da haske ne amma ya dan yi dan duhu to duk da haka wallahi yana da illa yau da gobe kana yi kana yi kana yi sai ya maka illa sai ka ga mutum ya waye gari baya iya karanta qur'ani a ƙarshen rayuwarsa sai an sa masa kwambalelen gilas an ce wani wai bacci ma da gilas yake yi da sauransu to ballantana kana kallon abin da Allah ya haramta yasa iyayenmu na da sun fi mu ido mai ƙarfi Allah kuwa ba mamaki yanzu babanka ya fi ka gani saboda bai da wannan abar amma duk wanda yake da wannan to wani ma yana da babba ma mai faɗi ga screen na kwamfuta bayan ka gama ganin waya ka yi ne kana ganin waya kuma sai ka koma gida ka kusan yin awa biyu kuma kana kallon talabishin ɗin gidanka shikenan so akwai illa ba karamar illa ba to duka ku haɗe ku ku gama ga baki ɗaya Allah ya umarce mu da mu ga abin da Allah ya halatta mana kada mu ga abin da Allah bai halatta mana ba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi ibn Buraida a qala sallallahu alaihi wasallam li Ali ya Ali la tutbi an-nazratan nazara ya Ali karkabi gani akan gani ka kalli abu ka kalli mace ka dada ƙara kalla ka daɗa ƙara kalla ka daɗa ƙara kalla ya ce fa'inna lakal ula wa laisa lakal akhira na farko dai ganin farko an maka afuwa amma na biyu to wallahi sai Allah ya tambaye ka malam an yi mana nisa fa nisa ba kusa ba an tafi abubuwa abubuwa malam sai addu'a yanzu za ka yi zuwa jami'a kana karatun digiri ko kana karatun kaza lakcarar da take tsayawa a gaban ka ta karantar da kai mace ce galleliyar mace ko ba kamar ko a kwaleji mace ce ta caba uban kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta ta zo ta tsaya listen please ku saurare ta wallahi ta ce don Allah a saurara a nutsu a saurare ta to ya kaga wannan ina magana hisabi anan wani yanzu a kasuwa sana'arsa ta kallon matan ne ma gaba daya to kayan mata ke sai ba yana sai da zoben su yana sai da awarwaran su yana sai da kaza din su dole sai ya gansu wani ma an ce shi yake gwada zoben haji ya kawo ki gani wallahi mala dan yatsa kawo ki gani shi zai rike dan yatsa yana gwada mata zobe akar makallahu kai kana zuwa makaranta ne ka san wannan abin haram ne wani ba ruwansu da wannan wani baya wannan tunanin wani telan mata ne a tamfa za a kawo masa ya ce aji ya gyara a gwada ki da tep wallahi yake yake yake gwada mace da budurwa da tsohuwa da waye sana'arsa kenan haka ne ko ba haka bane to a garin nan kam an ce mun ma akwai masu yi wa mata ma kitso maza haka ne namiji ne amma mace yake wa kitso a garin nan kam an ce mun akwai ma masu gyaran jiki ma maza gyaran jiki din nan na mata to akwai wanda maza ne suke mana kuma ya bude shago ya kashe wa guri kudi ya yi kaza ko mutum da hankalinsa ya ɗauki yarsa za a yi mata aure sai ya kai ta namiji wai ya gyara mata jiki kwabe su suke sikitar breziya za a ɗaure musu nan ɗin a nan ɗinsu sannan sai ɗan gajeren wando ɗan pant kamar yadda suke yi a kwantar da ita a murgina ta ba inda ba zai taɓa ba a jikinta wallahi tallahi ina kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum to amma alhamdulillah da mu Allah mu'mine yace mu'mini ne mai kiyayewa mu je malam sai aya ta gaba wa qul وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن نعم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليد- وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء نعم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
ليعلم ليعلم ليع- ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
Allah madaukin sarki ya kawo wata dokar mai tsawo shi kuma a janibin mata Imam Ibn Kasir ya ce hadha amrun min Allah ta'ala lin nisa'il mu'minat wa ghayratan minhu wannan umarni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala da yayi wa iyayenmu mata da kuma kishi wato da yake yi shi ubangiji ga matan nan akan mazajensu muminai mana Allah yana yi wa mutum mumini kishi akan matarsa kuma Allah ya yi wannan ne don ya bambance mana tsakanin matan jahiliya da matan mushrikai da kuma matan musulmai kuma matan muminai Am, Allah ya ce a gaya wa mata kamar yadda aka gaya wa maza wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna su ma mata su kiyaye wato su ah, kame ganin su shine yaghdudna maza sai aka ce yaghuddu mata kuma aka ce yaghdudna min absarihinna amma harrama Allahu alaihinna min an-nadhari dangane da barin abin da Allah ya haramta musu na gani kar su je su ga abin da Allah bai- bai ba su dama su mata kamar yadda aka haramta wa namiji ya ƙura wa mace ido kallo na sha'awa ita ma haka macen aka haramta mata ta ƙura wa namiji ido kallo na me na sha'awa haramun ne so ya kamata iyayena mata masu zama suna kallon maza da kallon maza a titi da kallon maza a waya da kallon maza a talabishin da kallon maza a kaza a kaza duk ɗaya ne wasu ɗaya ubansu ɗaya ba bambanci da yawa daga cikin mata yau sun ɗauka cewa namiji ne kawai aka haramta masa ya zo ya ganta amma kai in za ka wuce sai a rinka kallon ka har da waiwaye wasu matan ba su ma iya kallon ba in an kalle ka ma sai ka gane ana kallon ka jikinka wallahi sai ya gaya ma ana kallon ka yau in ba kallace kallacen mazan da suke ba me ya kai su na daukan hoton malamai suna cewa irin waɗannan malaman suke so ai gaskiya ne yanzu akwai wani wani mai hankali da- da zai zo ya- ya ce ya dauko hoton wata yana nunawa yana cewa kaza kaza to kaga haram suka yi da waɗanda suke zama a titi wallahi suna kallon maza iya more wasu kuma sai Allah ya kama so dokar iri ɗaya ce da ta namiji da ta mace gabaki ɗaya ai ranar wato ranar kiyama akwai shinkafa da wake ai ai akwai cakuɗa ai za a sha wahala sai dai Allah kare mu mu dai fatan mu Allah ya azurta mu da yawan istighfari kawai don wannan rayuwar ba za ta kai ka ba an ba istighfari wallahi idan aka yanko maka wani bayanin na fitina na zunubi automatically za ka ji kawai kana da ticket Allah kiyaye mu amma albarkacin yawan istighfari da irin wannan azumi na arfa insha Allah da azumin ashura da tasu'a da ashura da ibadu da ake yi sai ga mutum ya dan lallaba da kuma kamewa to a gaya musu su kiyaye ganin su shi yasa wasu daga cikin malamai imam ibn kasir yake cewa lihada ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إلى الرجال الأجانب akwai malaman da suka tafi a mazhabar su cewa kwata kwata haramun nema mace ta ga maza bi shahwatin wala bi ghairi shahwa ko da sha'awa ko ba sha'awa aslan daga cikin malamai na mazhabobi akwai waɗanda suka tafi akan haramun ne mace ta ga namiji ma gaba ɗaya duk namijin da yake akwai yiwuwar aure tsakaninta da shi to haramun ne ta kalle shi ko da sha'awa ko ba sha'awa ma kawai kar ta kalli namiji kawai saboda ai Allah ya ce wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai um, sun kafa hujja da hadisin nabahan maula ummi salama um, ya ba da labari cewa nan ummu salama ta zantar da shi wata ran tana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nana maimuna tace muna cikin wannan yanayi sai ga sahabin annabi abdullahi ibn ummu maktum al'ama shi makafo ne sai ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace wa zalika ba'da ma umirna bil hijab lokacin da yazo din nan Allah ya saukar da aya daman kafin yazo Allah ya saukar da aya da ta yi umarni a kan hijabi ku lura da wannan hadisin malam sahabin annabi ne ya zo shi ko makaho ne a lokacin annabi yana tare da wa yana tare da matarsa da ummu salama da maimuna sai kawai sai wannan bawan allah makaho sai ya shigo kawai sai manzo allah sai ya ce da nana maimuna da ummu salama ya ce ihtajiba minhu maza maza maza ku tashi ku sa hijabi ku lullube jikin ku kuya daga gare shi tajiba minhu ku ji wannan sai ita ummu salama ta ce ya rasulullah alaysa huwa ama la yubsiruna wa la ya'rifuna ya rasulullah ba makaho bane ai ba ya ganin mu ko bai ma san mu ba dan makaho ya shigo wajen ka mu muna zaune mu matan ka makaho ne baya gani da da rarrafe da da taba taba yazo ya karaso ya zauna ai makaho ne ai baya ganin mu bai ma san mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce awa amyawani antuma awa amyawa ne an tuma ko din ku biyu makafi ne ku in shi makaho ne to ku makafi ne ya ce alastuma tubsirani alastuma tubsiranihi ku ba kuna ganinsa ba sai malam suka ce a to ashe su ma matan ba halatta musu ga namiji ba kenan ka duba fa makaho ne baya ganin su amma annabi ya ce ku tashi ku ba da wuri kuma ummatul mu'minin ne dattijo ne kuma amma annabi ya ce ku tashi kuma da wuri to kenan kaga ba mamaki watakila a gidanka a abokananka sun zo a waye ɗinka ya zo ai matarka watakila ta saka hijabi to ana yi an sa hijabi amma ta zo ta kura musu ido ita Allah ya halatta mata yanzu kai idan ka ga wani yana kallon matarka ko yana kallon yarka ya kura mata ido na abin nan zaka ji daɗi to amma me yasa abokananka suna zuwa ko wasu yan uwanka suna zuwa matarka sai ta zauna tana hirar su wani fa cewa yake yan uwansa wallahi na yi tafiya da Allah aje a taya hajiya hira tab ka hada kura da nama kenan wannan gargajiyancin ai an daina yi ai ba a yi ba a yi ba addini ba ne kenan wannan hadisin in kun lura a ya nuna mana su ma mata sai an sa ido a kansu yanzu ba abin da ke faruwa malam binciken da muka yi da yawa da yawa daga cikin matan aure suna fitinuwa da waɗanda suke yawan kallon su a talabishin 'yan wasan kwaikwayo ɗin nan da kuma yawan waɗanda suke sauraron su a cikin wasu shirye-shiryen da suke yi a gidajensu na rediyo duk wanda ya gama tasa ta makale wa rediyo ta makale in za a yi wani shiri a ai shirin wane ne baya wuce ni to wallahi ka kula ka kula fa kuma inda za ku tambayi ma'aikata gidan rediyon nan masu adalci da amana in sun gaya muku bala'i da fitinan da suke ciki na mata wallahi abin zai ba ku mamaki wallahi bin su suke yi malam har daka mace za ta iya neman lambar wayar wani mai shiri a gidan talabishin ko wani mai shiri a gidan rediyo ta makale masa kuma matarka ce ta aure baka sani ba ta ta kiransu a waya wace ce lafiya kalau wallahi na kira ne in gaishe ka kawai ƙarya take wai na kira ne in gaishe ki munafukar Allah ki gaishe shi me alaka me alaka jirgin sama da na ƙasa me alaka wancan yana sama wannan yana ƙasa me alaka kuma ku lura da wani abu guda Allah Allah ya mana afuwa wallahi Allah ya mana duk lokacin da zaka ga mace tana kiran wani namiji ko waye ko malamin addini ne bini bini an kira ina gajiya kuna lafiya galau ya aka yi wallahi gaishe ka kawai na kira an gaishe ka ne to Allah fa ya kiyaye sai an bi hankali suna da fitina da yawa a tattare da su sai wanda Allah ya kare shi Qur'ani ya faɗa ce kaidin ku mai girman gaske ne kuma yanzu yanzu suke tafiya da hankalin mutum manzo Allah ya ce ban taba ganin naqisatu aqlin wa din mai tawayar hankali da addini da nan da nan take tafiyar da hankalin mai hankali irin mace ba wallahi malam duk karfin hankalinka da tunaninka da in kai wasa yanzu yanzu mace za ta fidda kai daga hayyacinka yanzu ne kuma za ta canja maka mazajinka za ta canja maka manufarka za ta dora ka akan wani yanayi na daban namiji yakan iya canjawa akan mace kawai da ya ga mace zai rinka rawar jiki take sai kaga ya canja tasarrufinsa da yawa ba ga sunan ba da yawa in sun gagari mutane an rasa yadda ake yi ya ake ba ta hanyar matansu ko wasu mata ake turawa aka ma aka ba wata rana wani karatu ina bayani nake cewa nake cewa nake cewa wasu suna wahal da mutane ana suna wahal da mutane sosai suna wahal da mutane amma wallahi malam sai ga sun auri yarinya karama mai shekara 17 16 17 18 ko 20 bata kai ba bata kai ma ɗansu na 13 ba a shekare amma wallahi wannan matar malam ita take gigita gidan karamar yarinya ce sai kafa doka kwarai kuwa kuma abin da take so za a yi amma in kuna son wannan labarin ka tambayi uwar gida uwar gida ita ta san wannan sirrin za ta gaya maka yaya ƙananan yara 'yan mata suke wahal da manyan mutane a cikin gidajensu rauni namiji yana da bala'in rauni akan mace sai wanda Allah ya kiyaye to maganin wannan kar ma ka shiga cikin sha'aninsu kurum ka yi harkarka wata ta zo tana yi wani abin nan kaza ce ke ni fa ba dan iska bane kin ji ya gaya mata ya ce ba ruwa na da ki je ki harkar ki na itawa ya ce ba ruwa na ni ba za ki zo ki lalata min addini ba so ya kamata mutane su kiyaye da haka kaga Allah da ya kafa doka wa maza sai ya zo ya kafa doka wa kansu ka duba ayar da ya jawo mai tsawo duk a kansu ku saurari abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzo Allah ya gaya wa matansa ya ce ku din makafi ne ko ba ku gani zaka zo ka kyale matarka ta zo ta kafa talabishin a gaba tana tana tana tana kallo kallo na sha'awa na bala'i wani wallahi malam ya kama matarsa wallahi malam ni shaida ne kuma wannan mata tana zuwa makaranta amma wallahi malam zuwa take ta dauki mota ta bi dan wasan kwaikwayon da take kallon shirye-shiryensa sai da ta nemi ofishinsa haka kawai sai ta je ta yi mai cefane malam ka ji ba kai cefane ta yi mai shafin lafiyayye ta je da kai mai ya aka yi a na zo ne ina tare da kai koyaushe ina bibiyan shirye-shiryenka na gode Allah ya saka da kai ga dan abun alheri mutumiyar banza ba ta kai masallacin unguwarsu ba amma za ta haɗa kayan dubu ɗari ka za ta je ta kai wani wallahi al'azimu malam kuma ya kama ta direba yake kai ta da ya yi tafiya bini-bini shi yana can yana ihu yana buga waya ashe suna tare ma da gogan zuwa suke wajensa ba har ofisoshin suke zuwa ba wai ma a neme su ba yanzu matan su suke kai kansu mace ita take kai kanta malam wani lakcara ne a jami'a yana karantarwa wasu yara 'yan mata suka zo ba su samu test ɗinsa ba na container assessment ca kawai sai aka ji suna suna mitin a rabu da shi zai mana ne a aji suna ana ce hawa ku dinwa wallahi ba ku so ce kai rabu da shi wallahi sai ya mana eh hakan kuma aka yi suka yi wanka suka shiga ta fitina suka same shi wata rana a lokacin da ba mutane suka je ofis ɗinsa suka same shi Allah ya san me suka nuna masa me suka yi masa me suka yi masa ai sai gashi ya bada assignment ai to please da Allah ina ganin girman ku da mutuncin ku wallahi da Allah kada kada ku saki ina ga ke kina da hankali ke ma kina da hankali ya je ya yi zage-zage fa aji duk wanda bai tasdina ba wallahi automatic carry over wallahi sai na ci mutuncinsa wallahi sai na kaza wallahi yaran nan yan mata suna zuwa haka aka rubuta musu assignment aka ce ku je ku rama kar ku gaya kowa suka rubuto assignment din suka kawo kuma aka sa a cikin test din aka ba su makin da ake ba masu test inna kai da kunna azim kai ma in ka gagara wallahi can za a tafi wallahi shi yasa duk wani mutum ya ka ganshi a waje na wani wani bana karkare gigita ka akwai wanda wallahi mala akwai inda ake sarrafa shi gidan sauki yawwa ko ku gane ko ku gane ba ku ta shafa yawwa mu dai muna addu'a Allah kare mu yadda ke ma gwanda ma talaka kai talaka ne ma kar ta san kar ne kawai ba yanda za a yi da kai a bushe kake a kekeshe kake kawai kawai seti ne kawai ko a yi ko a samu matsala shikenan ina fata ana ganewa to a gaya musu su kiyaye wa yahfazu furujahunna mata su kiyaye farjojinsu anil fawahishi dangane da alfasha imamu qatada yace amma la yahillu lahunna a gaya wa mata su kiyaye farjojinsu akan abin da bai halatta musu ba a wata riwayar imamu qatada yace anil zina a gaya wa mata su daina zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yanzu zina ta zama ruwan dare ta zama ruwan dare yanzu malam mata mutuncinsu suke bayarwa a ba su wani abu na duniya akwai masu ba da mutuncinsu a ba su jaraba su ci su wuce ba ta karatu amma tana da mutuncin da za ta bayar kuma ba ta da wahala zina yanzu da ne ake ganin tana da wahala ko na abu shi yasa za ka yi kuka in Allah ya jarabe ka da ya mace sai ka yi kuka ka zubar da hawaye Allah kare maka ita da yawansu ba sa zuwa gidajen mazajen su face sun san maza ba ɗaya ba ba biyu ba kuma hannu auren yanzu mace ana mata auren da ba ta so kawai za ta je ta samu wasu mazan ta rinka alaƙa da su kuma tun a makarantun suke lalacewa yarinya karama tun kafin ta gama sakandare ta san namiji to yaya in ka aure ta ba kai kaɗai ba ne mijinta shi yasa dole ne mai addini ya yi ƙoƙari ya yi mugun taka tsantsan dangane da matar da zai aura wallahi wallahi ina gaya muku ko akwai waɗanda suna aure sun yi fankama sun yi aure sun hau motoci suna gina gidaje suna gadara sun yi aure sun yi kaza amma wallahi akwai wanda suna ganin suna musu dariya Allah fita suke yi ba inda ba sa zuwa kuma in gaya maka in macin ta shirya za ta yi zinan abu ne mai sauki a gare ta ta yi kuma musamman zinan matar aure wa ise gani to shi yasa mai tsoron Allah ne kawai zaka zauna da ita ta kare maka mutunci amma wacce ba ta tsoron Allah to sai dai addu'a shi yasa na sha faɗa a karatu da yawa daga cikin mazaje akwai waɗanda suke suke goya ƴaƴan da ba nasu ba a gidajensu wallahi malam ƴaƴan ba nasu bane wani ne zai mata cikin kana cikin yin aurenta amma wani ne zai mata cikin kuma kuma kai ta biyan kuɗin awo wulaƙanci goma da ɗari ɗan ya zo ya gagare ka kare sai da zaka shi yasa za ga wasu yan wa ƴaƴan sun gagari iyayensu Allah ka yi kai da yaran nan wallahi malam ba yanda za ka yi da shi ba ɗan ka bane baka sani ba Allah kuwa ka yi kai yanzu wata mata take gaya min tana cewa wani tana cewa mijinta ta ce bai da kishi ta ce bai da kishi bai da kishi na gaya masa ya daina shigo min da abokanansa gida na ce masa mu mata ne muna da rauni yau ya zo da wani sai ya dauko abokinsa ya wanke ya yi wanka ya yi kwalliya ya saka hula ya ce a zo a zauna a kawo abinci a kawo masa kaza kaza kaza da sauransu kuma shi sai ta zo dole an ganta saboda ya auro yar birni mai haske ta ce sai gashi abokinsa ya dawo yana kira na a waya ya tafi amininsa da iyadda da shi ya bar masa ragamar gidana har ya sa shi yake dan zuwa ya gaishe ni ko ya kama wani abu sauransu ta ce wallahi wata rana ya zo sai ya ce min wai yaran gidan nan ba sa nan ne ce a suna nan mana ce to bari in shigo in gansu ta ce a bari su zo ce a bari ba sai ba sai sun fito ba bari in shigo katsam sai ya afka wallahi ta ce kawai sai tsundume shiga musu falo ya shiga musu daki ya dauki yarinya yana mata wasa yana kaza yana kaza yana kaza ashe ba yaran yake kallo ba matar gidan yake kallo ta tashi ta shiga kuma ya kira ta ce a zo mana a irin wai ya zo gaishe su to ai za ta zai ce ta zo saboda ai yana ganin tun daga 'ya'yanta nan ta zo ta zauna a cikin 'ya'yan ashe ya ce ta kawo shi ta ce malam daga karshe ta karshe wallahi tallahi malam mutumin nan sai da ya zo karfi da yaji sai da ya neme ni ta ce na rasa yanda zai ta ce kuma yanda miji na iya da shi to in na gaya masa wannan maganar ba zai taba gamsuwa da ni ba ya fi yadda da shi akan ni amma wallahi malam mutumin nan nema na yake na rasa yanda zan da shi kuma har yau har gobe bai daina zuwa ba nace hajiya abinda zaki ki nemi lafiyayyar tabarya ko faskare mai kyau wala haka na ga mata ka san akwai abin da bai da bukatar aya ko hadisi ai tunda ba ganewa zai ba to mijinta ne na aure da aya da wata ce ko mutai mai bayani ba zai gane ba nace ki rabu da shi kar ki gaya mai gidan na mi faskare mai kyau ko taɓarya ba kuna taɓarya ta daka wata ce muna sun ce ki rike gam duk ranar da ya shigo ki ce wallahi sai na kwankwatse ka ki ce kana karsuwa wallahi sai na kwankwatse da yazo ya fara miki magana banza ki ce wallahi zaka ji zaka ji faskare a tsakiyar kanka idan ya ga ke mahaukaciya ne zaki masa hauka to zai daga miki kafa ta ce Allah malam ba matsala na ce ba matsala sai kaɗan kawai wallahi tallahi nake gaya maka to malam yaya kake gani wannan wannan solution din yana da kyau inda ta tsaya ta ce annabi ya hana waye waye to ai bai san annabi ina ruwansa kuma mai gidan in ta gaya mai kaza kaza amma gwanda ya je ya kai karanta wajen mai gidan ta ce me ya ce mata ya zo ta dau faskare ta yi kansa shi kuma ya bukadu na ce ki tanade shi yana da amfani zai miki aiki ta ce ko za ta yi shiru kake ji tun tun da ta kawo kukan shiru na ce to an samu zaman lafiya kenan amma malam shaidani ai sai an dantawa masa shaidanci wani lokaci to haka zai shigo tun da makauta sun yarda da shi haka zai shigo ya ma na nako gidan kuma sai ta ce sai ya zo mata karfe goma sha ɗaya na dare yara sun yi bacci kwarai kuwa ya za ta yi tun da ta samu miji da yusi da yus mara kishi har ma ana jin tsoron dan an faɗi abin da abokinka ya yi ana jin tsoron sai ka fi yadda da abokinka akan matarka to wallahi malam suna nan marasa kishin nan malam da yawa a cikin gidajensu da yawa da yawa wani fa abokinsa ya hada da matar suka tafi aikin hajji aka je wai abu ne ya buga mai wai ai ai sai ka dauke da kai ta ku je jidda kai mata sayayya da Allah saboda ka san mata ba su iya ciniki ba kaza kaza kaza ya dauke ta suka tafi jidda ya daukan musu tasi mai AC eh suka zauna ga mai kumfa ya zauna a gaba sai suka zauna a kujera su biyu ana tafiya ana hira hajji ya al'amura kaza kaza kaza ya me da matar wani matarsa an je aikin hajji kuma da suka je jiddan nan Allah ya bar wa kansa sani abin da suka yi kwarai kuwa komai yana yi da ita komai saboda ai matar abokinsa ne irin wannan gargajiyanci da wannan rashin addini da rashin wayewa da wani bokon banza na maguzanci ya kamata mu yaƙi wannan abu a gidajenmu kawai mutane su gaskiya su musulunci ku hutar da kanku amma ba ya son zuciya ba to a gaya wa mata su kiyaye wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha doka ta gaba Allah ya ce kada mata su bayyana wato kwalliyar su ai la yuzhirna shay'an min az-zina lil ajanibi kada su bayyana wani abu na ado ga maza ajnabai sai dai illa ma zahara minha ai illa ma la yumkinu ikhfa'uhu sai dai abin da ba zai yiwu a boye shi ba me wannan kenan ibnu mas'ud yake cewa kaman rigar da suka sa kaga dole a ga rigar da suka sa ko kayan da suka sa ko hijabin da suka sa ina fata ana fahimta yawwa abin da suka yi lullubi kenan na sutura su gaba ki daya duk abin da yake bayan sutura wannan dole a gani dan mace ta sa kaya ja za ga ja ne in baki ta sa za ga baki wannan bayan da za su yi su boye akwai abin da dole sai ya bayyana wannan fala haraja alaiha fihi yawwa lianna hada la yumkinuha ikhfa'uhu ba za ta iya boye shi ba ina fata ana fahimta yawwa um wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ko wasu malaman suka da fassara ta biyu suka ce kamar tafukan hannunta tafin hannun mace wannan bayan da za yi dole a gan shi sai dai in ta saka safa to ai akwai lokacin da kuma ba safa a hannunta watakila wani abu take yi to wannan tafin hannu wannan ba zai ba laifi ko fuska a bisa ra'ayi na wasu malamai dole a ga fuskarta watakila ko wajen magana watakila ko wajen kaza ko wajen kaza da sauransu ga waɗanda suke ganin a ba sai ta saka niƙabi ba akwai wanda suke ganin saka niƙabin ba dole ba ne wasu kuma suna ganin saboda fitina dole ne matisa suka ce ai abinda ake fara gani a idan mace ko a fara gani a mace a fara sha'awata shi ne fuskata ai shi yasa suka ce kawai a sa su sa niƙabi su rufe fuskokinsu kuma daga wannan nake ba da shawara ga iyaye mu koya wa 'ya'yanmu da matanmu saka niƙabi addini ne saka niƙabi rufe fuskan nan ba yana da muhimmanci musamman a yanzu lokacin fitina imamun nawawi ya yi babi a cikin riyadu salihina babin da ke magana akan halaccin mata su yi maza sallama maza su yi mata sallama cewa mace za ta iya wa namiji sallama ya ce inda amnil fitina idan babu fitina kaga sallama addini ne cewa aka yi lalle musulmi ya dan uwan sallama kuma amsa sallama dole ne amma imamun nawawi ya ce in babu fitina a yi amma in akwai fitina ita ma an ɗauke mata to ya kaga yanzu fuska in ana magana cewa illa ma zahara min ha fuska ne da zoben hannu duka da sauransu kamar yadda wasu malaman suke faɗa to amma yanzu fuskar a wannan zamani yadda al'amura suka canja fuskar ta zama fitina wata mata tana cewa wallahi malam tun daga kasuwa ta je sayayya wani ma ya biyo ta ta ce ta yi mamaki ta hau a daidai sau ta sauka ta hau kaza ta tsallaka kwata ta tsallaka ta shiga layi sai ga mutumin na yana binta da mota malam yanzu fa mata ake bi mata kaza ta fita unguwa fa wallahi sai mutum yana biyo ta a mota yana tafiya jimana hajiya yana cikin mota fa yana tafiya hankali hajiya jimana jimana hajiya da Allah saurara mana do Allah jimana da niqabinta da hijabinta matar aure ne amma wallahi ana bin su kuma ku tambayi mata za su gaya muku wannan saboda fitina ballantana yarka ballantana kanwarka ballantana kaza dinka ballantana kaza lokaci ne na fitina saka a rufe matan nan a lullube su su saka shiga na su yi shiga irin ta shari'a amma su zo suna bayyana kwalliya suna bayyana ado wannan ba da daɗi ga irin yanzu abubuwan da ake a zamani a facebook kaga yarinya mace ko wata mace kawai sai ta zo ta yi wa kanta selfie video tana bayanin wani abu ta caba kwalliya ta yi ado malam ta saka waya mai iya ɗaukan hoto ta ɗauki hoton kanta wai tana bayani akan wani abu malam kaga yadda maza suke bala'in kallon wannan hotuna wa ya halatta muku so ina ba da shawara ga iyaye ku rufe matanku ku rufe 'ya'yanku ku lullube su a kare musu mutuncinsu har zuwa lokacin da za su je su yi aure na sunna ita mace daman ba an yi ta ne a ta kallanta kowa ya kalle ta ba kuma barin wannan abun yana faruwa to zai taba mana mutuncin mu ya taba mutuncin addinin mu kuma ku sani cewa duk wanda ya shiga cikin mutuncin wani to fa shi ma sai an shiga cikin mutuncinsa wallahi duk wanda ya keta alfarmar wata to shi ma sai an keta tasa alfarmar wata mata tana gaya mun ta je jami'a ne neman karatu ta dan fita tana ƙarin ilimi da sauransu sai wani ma'aikaci irin waɗanda sai an je sa hannu a wajensu ko form ko registration ko waye da sauransu ta ce kawai sai ya makale mata ya rike mata takarda ya ce ta dawo lokaci kaza ashe lokacin kaza ɗin nan an shirya babu kowa duk ɗalibai sun tafi ma'aikata sun tafi ashe barna ya niyya da ita ta ce malam da mutunci na mutumin ne ya buɗe mun baki yana gaya magana banza na ce baki kwankwatse shi da mari har ya ɗaga hannu zai taɓa ki ai yana zuwa zai taɓa ki ki ɗaga hannun ki ki zabge shi da mari kyau ya nemi ina fayil ɗin yake tukunna ya rasa ki ce kala ma'azallah haka za ki gaya mai kun san fata wannan kala-kala ce kun fahimta akwai mutane marasa mutunci yanzu wannan matar tana da 'ya'ya tana da jikoki kuma ya mata har ce mata yayi in bata bashi haɗin kai ba sai ya kore ta a makarantar nan haka ya gaya mata to ba gwanda ta zuba masa tafi ba a kore ta da sababi ba ai shaidani ne kaga ai an ladabtar da shaidani to suna nan da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba waɗanda suke da irin waɗannan ɗabi'un na cin mutuncin mata an ba wa mata dama da aminci sun je jami'a su yi karatu amma matanmu ba su da ba su da mutunci a idanku matan musulmi ba ba mu da garanti a kanku an ce a bar matan nan su je su yi karatu su yi karatu ga wasu shaidanu suna musu shaidanci kuma an zuba musu ido an kyale su akwai waɗanda sanannu ne a ma'aikatu na gwamnati kawai masu neman mata ne kawai kuma an san su ko dai shugaban gurin ko mataimakin shugaba wani ma masinja ne saboda ba a ɗaukan mataki da doka a kansu ba wata doka da za ta hukunta su to kaga gwanda matar ta kare kanta ai yana ɗaga hannu zai taɓa ki kawai ki zuba mai biyar in ya sha zafi zai gane kuransa nan gaba zai sake tabayar wani ba da masu bi da waya waya waya waya waya waya yanzu haka ina kes ina da kes ɗin mutumin da ke mutum mai mutunci mai addini mai ibada mai tsoron Allah wani ya sa matarsa a gaba waya kawai waya ta bulokin ya daɗa nemo wani mutum da ya fasa ya samu layi fa guda ɗari layi ɗari shaidanin haka suke da su layi ɗari duk izuwa musu kace ya aji da an yi wannan ya cire wannan ya saka da an yi wannan ya cire wannan dole sai an yi magana kuma in yi dauki in yi an an dauki wayar magana ce ta banza waya waya waya text message na shedanci ko tsoron hukuma ma ba sa ji to kaga duk wanda ya sa matarka a gaba zai maka wannan she ka kai mai ziyara ko ba ka bane yawa ai kun san irin ziyarar da zai kai ko ba sai na dogon bayani ba to an nuna min lokaci yayi kuma bamu gama bai fassara ayar ba amma za mu tsaya a nan wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha an gane ko ina kan daidai illa ma zahara minha za mu tashi wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna insha Allah bayan sallah abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya fe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik